أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin muna karatu a cikin kitabul ilm mun karanta hadisi guda ɗaya a ciki ha mun karanta hadisai guda biyu a ciki za mu tashi akan hadisi na 1380 بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As yadda Allah tabbata a gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ballighu anni walau aya ku isar mun da sako sako na da na kawo wato sakon musulunci ku isar mun da shi walau ayatan koda da aya ɗaya ne kamar da ranar na fara bayani ana bukatan kowa ya zama mai wa'azi kowa ba sai wato manyan malamai ba sai albajirai ba amma kai abin da za ka yi in ka san kai ba malami ba ne ka san kai ba almajiri ba ne misali ko kai ba karam almajiri ba ne kai ba babban almajiri ba ne misali duk kai ka san ba ko ɗaya ba ne kuma kana son kai aiki da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za ka yi abinda za ka yi shine sai ka isar da sakon da yarenka misali ni bahaushe ne na ga wani yana shan giya zan ce Allah ya hana shan giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci shan giya amma ba zan faɗa haka ba sai bayan na tabbatar da cewa Allah ya hana shan giya ba na ji akwai musulmin da bai san Allah ya hana shan giya ba ko akwai na kaga kenan zaka iya cewa Allah ya hana shan giya malan ka daina in kai haka kai wa'azi kuma kai inda sako to in ya zan kuma za ka iya ƙara bayani to sai ka je ka tambayi maluma fassarar aya ka je ka tambaye su ina son na ila saƙo aya kaza mai Allah yake cewa Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kaga ka san fassararsa lokacin da kaje in ka iya karantawa ka karanta sannan ka fassara cewa Allah ya ce kada a kusanci zina haka nan ga suna ayyuka wa amur bil urfi wa ari ari jahili ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تكن من الغافلين ولا تمشي في الارض مرحا ga su nan ga su nan duk ayoyi da Allah yake hali to abinda ake so da kai karkaje baka san me Allah ya hana baka je ka faɗo na abu daban sawa Allah ƙarya to kaga kuma magan an shiga matsala ka je baka san me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba akan za ka yi wazi ka yi wa Annabi ƙarya to kaga an shiga matsala shine abinda kowanne mu zai kiyaye malami zai kiyaye almajiri zai kiyaye wanda ma malami ba zai kowa ma dole kiyaye domin me dan za mu ga karshen wannan hadisi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa wanda ya mun ƙarya da gangan to ya tanadi wajen zaman sa a cikin wuta Allah ya kiyaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa hadisu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labarin abinda kuka ji daga wajen bani isra'ila babu laifi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda su bani isra'il mutane ne masu littafi in aka ce bani isra'il akwai yahudawa a ciki akwai nasara a ciki dukkan su kowanne yana da littafi annabi musa allah maɗaukakin sarki ya ba shi a taura shine littafin yahudawa annabi isa alaihi salam allah ya ba shi linjila shine littafin kiristoci to idan ka ji wata magana a ciki idan suka ba da labari suka ba da labari ce an yi kaza zamani kaza an yi kaza ba laifi ku faɗi magana amma sai ku bincika sai ku haɗa shi sai ku ga yayi daidai da Qur'ani domin akwai da yawa yanzu ten commandments a cikin Bible daidai suke da ayoyin Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya jera ayoyin nan haka guda goma Allah madaukakin sarki ya zana ayoyin nan guda goma me farkon ayar ne inda yake wala ta wala ta'kulu amwala al-yatama ko wala arama aya da Allah madaukakin sarki ya zana abubuwa guda goma inda karshen ayar karshen ayar Allah yake cewa هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يو قل تعالوا شيء تبجن قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم سيتم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا haka har ka je ƙarshe za ka ga umarni ne Allah madaukakin sarki to haka za ka same shi a cikin littafin in ba sun canza ba to kaga ba zai ji dan ya zo ya ce ma Allah ya hana kaza ba saka ce ƙarya ne na an gane magana saboda kawai kai ba a jiha sai ka gwada shi da duk abin da suka faɗa ya saba alƙur'ani to ka san ƙarya ne daman bambanci abin da ake samu shine bambancin shari'a duk annabawan Allah tun da na farko tun daga kan annabi Adam har annabin ƙarshe ba wanda ba da la ilaha illallah ya zo ba dukan kowa ya zo ne la ilaha illallah sai dai annabi ya zama shine rasulullah sai kuma shari'o'i shi wannan suna shan bamban Allah madaukakin sarki ya sa shari'o'in wasu suna da sauki wasu suna da wahala hukunce hukunce hukuye hukunce mu Allah madaukakin sarki ya mana sauki ya mana rama saboda zuwan mu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko hukuncin fitsari ka dauka a cikin abin da ya faru a wajen magabata irin su Yahudawa da Nasara su idan fitsari ka sake ya taba jikinka kanka da fatan jikinka za ka yi za ka sa ka kankara fatan kaga mu kuma Allah madaukakin sarki sai ya bamu ruwa in ma fitsari ka shiga kai duniya a ciki na in ka fito ka je shawa na kawai ce kai yanzu aka ce damu ne in fitsari ya taba ka ana sai ka kankare a da yanzu mun kankaru ko da kuwa yanzu a kankare ki Allah kiyaye Allah ya mana sauki da yawa waja'ala alaikum dini min haraj Allah ya ce bai sanya muku wani wani hukunci mai damuwa ba mai wahala babu duka cikin addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya tanadi wajen zaman sa a wuta Allah ya kiyaye wannan shi yasa kaga malamai suke tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa wajen tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su malaman hadisin akan samu eh akan samu a dan samu wato da yake ilimi ne ana samun kuskure da yake kuma malaman da suke tantance hadisan galibi za ka tarar da kowanne Allah ya nufa da abin tantance shi yasa in yayi kuskure ma sai ya zo ya faɗa akwai da yawa za su tantance hadisi daga baya su zo su ce a'a abinda na gaya muku da ba haka yake ya gane wani hadisin da zai ce ingantacce ne yanzu kuma ya gane ba ingantacce ba ne wani hadisin zai gane da ba ingantacce ba ne yanzu kuma ya gane ingantacce ne da ka sai zo ya faɗa tsakanin shi da mahalicinsa eh wannan dama ita ce amana ta ilimi saboda dama ai babu wanda baya kuskure shi yasa ai idan ana magana kungiya wanda Allah ya jarrabe shi da kungiyanci zaka ga abun tausayi saboda ka san ana yin kungiya ne da makanta makanta makaho shi dan kungiya mai yin kungiyanci kowace kungiya ba nake nufi ban ce da kowa ba kowace wanda yake yin ta da gaske shi abin da ya dauka in malami ya zo zai karatu in dan kungiyar su ne to komai zai fara daidai ne na komai tun bai faɗa ba ma ya yarda to wannan ai kuma ba a haka ba wanda ake wa haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai tal sun shine baya kuskure shine ma'asumi amma har ta abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kuskure to yanzu kuma sahabi ya kuskure sai malamin ka ne ba zai kuskure ba kaga wani irin makanta ne wanda sai dan adam ya hada da addu'a dan kai ya je lahira ya ga abubuwa ba daidai ba amma haka ake duk kowanne dan kungiya in dai malamin kungiya ta ne zai yi wa'azi to da ya zauna na zauna ina iya ce ma duk abin da ya faɗa wallahi gaskiya ne tun bai ba faɗa ma ya na yadda kuma idan dan wani kungiya ne duk abin da zai faɗa ƙarya ne wannan wannan jahilci ne jama'a wannan jahilci ne kuma yaudaran kai ne cutan kai ne ita ka'idan gaskiya a wajen kowa ta fito karɓa ake gaskiya ba kowa ya faɗe ta haka take gaskiya ne ƙarya kuma kowa ya yi ta ƙarya ce idan mutum yana da ƙungiya yana da yana ƙungiya da wannan ilimi to ya fi sauƙi amma dai irin yadda ake nan ta bature blindly ba kyau ba kyau za ka ga abubuwa da yawa suna faruwa kuma ka ga ana tarjima da mutum tarjima kuma ba abin da ke man zafi sai kungiyar su kuma da musulunci ma aka taba za ka gaba ruwan shi saboda shi ne ba shi ba ruwan shi shi kawai sai kungiyar su sai a sa mutum wani irin abu kuma alhalin fa waɗannan ƙungiyoyi da kuka gani babu wanda Allah ya sa ka kai ba wanda Allah ya sa ni ne ba kuma wanda za ka je gaban Allah ka ce masa ga abin da kai idan ka je gaban Allah sunanka musulmi ko akwai mai zuwa da wani suna wallahi babu lahira musulmai Allah madaukakin sarki ya ware inna dina inda lahin islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين shikenan musulunci da haka dole ne ba laifi a mutane su yi hadu su yi guru amma kar abin ya zama shi ne kamar shi ne addini kamar an tambaye shi sunan ƙungiyarsu ma yana iya cewa yana iya fasara ta kamar ita ce musulunci kuma sai mutum ya ringa kallon kamar duk duniya banda dan gungiyar su babu dan aljanna wannan ba kyau wanda ya bi Allah in a kungiyar ku yake shi kenan yayi sa wanda ya bin Allah ko a kungiyar ku yake ko malamin kungiyar ku ne Allah wata zai tashi na wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi to kaga duk Allah ya gama duk waɗannan ayoyin Qur'ani ne ba ma hadisi ba bare wani ya ce ma wannan hadisin na da rauni a ayoyi Allah yake magana da mu in za ka yi ka yi musulunci kuma musulunci ne sananne ne kowa ya yi shi shikenan shi yasa aka sa me yasa kaga waɗanda suke ziga kun san ƙungiyoyin musulunci akwai masu ziga su akwai masu ziga su amma abin ribar da suke samu shine su kuma su samu sauƙi saboda idan da a ce ka hararo al'ummar musulmi ka hararo ta al'ummar musulmi kai ka hararo al'ummar musulmi na Najeriya mu kadai ka hararo mu a ce muna da wani shugabanci muna da wani mutum daya wanda in yace gobe al'ummar musulmi kar kowa ya fito kasuwa sai karfe hudu na yamma misali nake kawai a ce da wani wanda in ya faɗa haka goban nan ba wanda zai fito sai ka nuru kararo al'umma idan da haka muke kaga cewa wahala da cin kashi da wannan al'umma take haduwa da shi ko za ta haɗe shi na kullahi ko da wasa ko a mafarki kun san ko mahaukaci yakan yi abu wani ya taɓa bani labari a can na shinar mosque ya ce wani mahaukaci a garinsu yana dukan mutane ya ce shi da kai shi ya ga kai abin ya daki wani sai shi ya baci ya ce da ya je ya same shi da ya masa wani kulli ya noshe shi wace mahaukaci ya ce kai wannan ya fi ni hauka wallahi wallahi kawai ya danna a guje na ce mahaukaci ne ya ce wallahi kuma mahaukaci ne amma da ji duka ya ce yau ga ya hadu da wani mahaukaci zabo da harbiya haka nan haka duniya take Allah kiyaye so su ba sa san a ce musulmi al'ummar musulmi ta haɗu kuma abin da yake raba al'ummar musulmi ai abubuwa ne waɗanda suke kawai kai kasan san zuciya amma musulunci ai guda ɗaya ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ne kowa ya faɗa ya zama musulmi ko akwai wani abu babu kuma ka duba alkur'ani dukka shi ne alkur'anin kowa ka duba sallah kowa sallah sa guda biyar asuba azhar la'asar magariba isha ka duba aikin hajji ka duba azumi duk komai iri ɗaya amma wai sai a ce ga wannan musulmi ga wannan wai ba sa ko sallama ba sa yi saboda kawai kulab din su daban-daban eh kulab ne wa ha o ba kulab bane to kungiya ai da kungiya da kulab ba umman da su ba yawa ai kulab ne ai abin da yanzu bayanin da kowace kungiya ina nana ta banci da kowace kungiya duk bayanin da za ka wa Allah a ƙungiyar ku in ka yi sa'a ka kun bi Allah a ƙungiyar ku kun yi abin da Allah yake so to kaga sai ka fita in kuma ba ku yi sa'a ba shi kenan shi ne ai amma dai musulunci dole ka yarda musulmi dan uwanka ne musulmi ta ko ina ya kullo kuwa in ya zama musulmi darussan da musulmi zai ɗauka a tsakanin abin da ya samu ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kashe mutumin da ya yi kalmar shahada a filin yaƙi mutumin da ya dinga kashe mutane fa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usama ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nana ta masa kalmar cewa yaya za ka yi da la'ilaha illallah ranar tashin alkiyama ya nanata masa wani waje sai ya ce masa idan aka zo na kiyama ina za ka sanya la'ilaha illallah yake ta bayani cewa wannan fas ya rasulallah ya ga mun riƙa shi ne mun masa wayo mun kama shi sai ya ce la'ilaha illallah sai maza Allah sarra ta ce kayan ka zuciyarsa kayan ka zuciyarsa kaga sharifa shi kuka yi faɗa saboda zuciya sai Allah ba wanda ya san abin da yake zuciyar kowa har za ka ji mutum yana cewa ni bai yarda da aƙidarsa ba ko ina ya ga aƙidar ka oho ah to zai na ya gani aƙida ai aqidar mutum musulmi aqidar sa musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowa kuma sai ka same shi da wani kuskure abinda ake so shine in naga kai kuskure ne ba nasiha a gyara in ka ga nayi kuskure kai mun nasiha na gyara ba ma maganan fada bane ai ha ita nasiha ba wai fada take nema ba saboda duk lokacin da kawaye gari fada kake da ni ko nawaye gari ai ba za mu ji nasiha juna ba fada za mu yi ta yi da kai ko me ka kawo wani lokaci mutum yana ganin gaskiya ma sai ce ba za a yi ba eh in kun duba abin da ya faru da wasu abubuwa a cikin mu a cikin musulunci da ake ta yi ai kaman ana tunzura wasu ne sai kuma suka zo suna kullum sai kaga sabo mu ba ku misali da maulidi wanda suke cewa maulidi ba kyau da wanda suke cewa maulidi yana da kyau na idan da an zauna an fahimci juna ai ba wani abu da abu ne mai sauki amma sai aka kama faɗa yadda ka san tsakanin wani musulmi da wanda ba musulmi ba haka ya zama to su kuma masu maulidi kullum za ka ga sabon salo ne na eh irin an yi kumutu eh ai kamar haka ne suke faɗa abinda da ba a san shi ba ma za ka ga abin har yanzu ya zama iskanci dan iskanci ne abinda ba ma ruwan musulunci da shi sai kaga ana yi na da maulidin iyayenmu da muka sani wallahi suna yi ne don Allah babu na babu wani abu na sakarci a ciki babu wani abu na shirme zama ake a faɗi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuma wane ne zai ce in aka zauna aka yi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kyau ba san ko ko da jin wani ya faɗa ba na ni da ba san shi ba cewa ka tara mutane a yi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam san da yadda ba ba kyau na in ka Allah shi gofa da sabi eh ai na ce ma ne iyayenmu ne da na san suna yi kai ka san din Allah aka fuskanta kuma addini ake yi amma sai aka samu wasu kawai suka shigo kawai kai ka san kawai kawai na Michael Jackson ko so suna ta yi Allah yana kallon kowa wallahu bima ta'maluna basir eh wasa ne da addini eh wasa ne da addini amma dai abin na nufin abin da ya kawo shi din rashin a zauna a fahimci juna a gyara abin da yake na gyarawa ne abin da yake ba na daidai ba a bashi ai yan uwa ɗaya ake duk dan komawa ya kake ai musulmi kake ai babban abin da ya haɗa ka da kowa shine musulunci lokacin nan sai da aka kai har ana zuwa police station musulmi da musulmi akan masallaci ka gansu a police station ina tuna wani abun bakin ciki da ya faru a nan izom nan major ne ko kai wata shekara da wasu suke rigima shi ma akan maulidi aka je police station shi wanda yake ofisan ba musulmi ba da musulmi da musulmi da ya zo ya tara su sai yana cewa ya ce ina mutanen muhammadu yana nufa annabi muhammadu ya ce su za a nan ha sai duk suka tafi wajen ha eh to waye ba zai je ba wane ne ba mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai suka a yace to yaya haka kaji ar ne yake wannan yace to me yasa kike fada wanda yake wajen ce abun ya taba mar zuciya me yasa kuke ba ku zo police station duk kuma ku mutanen abu guda ne har kenan dai rashin har sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani yawa wani ba daidai ba amma zama ake ayi ayi a ba wanda ya kuskure ba wa dan uwan shi hakuri wanda bai daidai ba a fahimtar da shi ya gane idan bai gane ba a kyale shi a dole a kyale shi ma ai ba kai ka halitta shi ba ba kai ne zaka basa shari'a ba ba kai ne mai wuta ba ba kai ne mai aljanna ba ba kai ka halitta shi ba kai zaka kashe shi ba kuma kai a matsayinka na na mai wa'azi Allah ya ce annabawa ma Allah ya ce musu yi wa ma ala rasul illa al balam abinda aka dora manzo kawai ya yi da sako kamar sha'a falyumin kuma sha'a falyakfur kenan amma ka ce dole sai an yi abin da kake so in bai abin da kake kai ta zagin mutane wannan ba kyau ba annabawa ba su yi ba ma tsakaninmu da musulmi ba har tsakaninmu da kiristoci bai kamata ya zama akwai irin wannan ina nufin musulmi kamata ya yi waɗanda ba musulmi ba su ga ɗabi'a mai kyau a cikinmu su ga musulunci eh ba su ga wani irin abu ba kamar wasu irin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka bude makka ku duba irin abin da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam na cin mutunci na zalunci na kisa na sahabbai a makka amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya bashi karfi ya zo ya ci makka me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Abu Sufyan bai musulmi bane amma shine sarkin makka sai maza Allah ya sa mai sanarwa ya sanar ya ce a sanarwa mutane mutane suna neman hanyar gudu ya ce a'a wanda duk ya shiga a sanarwa mutane wanda duk ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira wanda duk ya shiga gidansa ya kulle ya tsira wanda ya shiga ka'aba ya tsira to wani duk garin da aka ce da waɗannan alternative ɗin ina za ka gudu karshe manzo Allah ya ce a sanar ya yafe wa kowa duk abin da kowa ya yi an yafe wannan darasi annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu yadda za mu yi rayuwa eh ba mutum ya zama ya zama kamar karamin fir'auna a cikin al'umma ba musulmi ba ba kiristan ba ba kyau wannan ba ɗabi'ar annabi bane sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da haka ba wannan darasi ne yake ya koyar da mu don mai don mu san yadda za mu yi mu yi zama wanda yake na yan waɗannan kwanaki da muke ciki yanzu nan yanzu nan ko da zan ce dab da kusan bayan la'asar nan kai muka yi wa wani darakta na dss sallah ya rasu ba shi ne labarin mu da suka naga an yi sallah an sashi a mota amma kuma wajen har biyar da wani abu mota na tsaye shine na sai nake tambaya na ce ya aka yi ba a je sai aka ce ai mahaifiyarsa ce ta ce samka abu ne shi sai ta gan shi kuma daga sakkwato eh ta samu jirgi Allah ya sa ta zo aka ce ma a lokacin da nake tambaya ta kan a airport ta ce ya ce ce ai abin da ya dame ta wai jiya suna waya da shi lafiya bai faɗa yana ta nanatawa jiya da daddare sun yi waya da shi na ya to ai wannan shi ne karatun da gaba ɗaya ba mu gane shi ba wannan karatun wannan ɗan daidai nan shi ne duk ba mu gane ba ko ba mu gane ba ko kuma shedan ya zo yana ta mana hudubobi iri iri shedan yana gwada mana in saurayi ne yana gaya masa ba za ka mutu ba yanzu sai ka girma na sai ka yi aure sai ka haifi yaya sai ka yi jikoki ka yi in sibil saba ne yana gaya masa sai ka yi ritaya ka dawo kana karban pension na har ma za ka zuna ana tallan fenshon sai ana ɗan sa ɗan tsoho cewa ya gama gashi nan yana jin daɗin fenshon duk haka shi ɗaya yake mana cewa ta ko wani lokaci alhalin Allah madaukakin sarki ba haka ya tsara rayuwar nan Allah ya gaya mana wani kulli ummatin ajal kowa na musu lokaci ji Allah idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in lokacin ya zo babu jinkiri babu a ce mutum ya tafi lokacin bai ba kenan kenan babu ruwan Allah da meye nake idan lokaci na yi babu ruwan Allah da alheri nake yi abu mara kyau ne a'a sallah nake yi a'a a lokaci yayi lokaci sai tafiya lahira to abinda kaman ko ba ma so mu gane ne saboda mai muna son rayuwa muna son mu zauna eh kuma dan adam in yayi a duniya kallo na basira idan ma aka barka a wannan duniyar tsakani da Allah ai tsufa ma ya ishe ka na tsufa ku tambayi tsoho ku sha labari ni ma ko ga ban tsufa ba ba na san tsufan bane amma na misali amma ka tambayi tsoho na sani tsufa ai tsufa karan kai shi ciwo ne ai shi ne Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin alkurani summa radadna ko asfala safili can wani waje yake cewa ila arzalil umur ko likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a Allah ya ce kwana har kwana na ga wasu mutane sun yi wani hoto abun gwanin ban sha'awa hoto ne na yaro yaro yaro haka yayi haka ya girma ya girma ya zago ya tsufa ya dawo yaro yadda aka yi shi yana yana jariri ya soma rarrafe ya soma wasa ya dan tashi ya yi ya soma dan gashi ya soma zazzara ido ya soma gudu ya na ya dan haura ya dan babban mutum ya yi sai ya dawo kuma sun mara da dina hu aswal safili sai yana kwana yana kwana yana tsutsuki yana tamudewa na sai ya dawo kamar yaro haka na ga wasu suka hada hoton ɗan yaro da tsohuwan ne tsufa sosai za ka ga duk irin yanayin kusan iri da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi har roƙon Allah madaukakin sarki yayi kada yi tsufa da yawa amma mu kuwa kaga so muke na dari da doriya ko kalakan na na na ne gaji to kama ba da akun ta udu haka nan haka Allah ya sa mana amma dai shi manzo Allah sara haka ya dauki Allah cewa wa an uradda ila arzalil umr Allah kai kaman da yi wannan shekaru da mutum zai zama da wayniya kaga mutum kawai to kuma in mutum ya tuna yi ma mutum ya tambaye kan shi me ake a ji daɗi a lahira ne kawai sai ka kama yi kawai yi ka dawo ma dama ana ɗaukan kaya a tafi kawai sai ka rauje kanka na kawai ka je kuma komawa lahiran nan ba in dai mutum ya ba Allah abu ne mai daɗi a da daɗi ba za ka koma wajen mahalicinka wajen Allah in kana san Allah kuma kai za Allah na san ka kuma za ka koma wajen shi na akwai daɗi mana amma dai ba ma san mu mutu na tuka da warwara ko to haka ne yadda ka ji tuka da warwara da haka ake eh ana san aljanna da an ce Allah ya samu aljanna ran kowa ya ce amin in an tambayi mutum jin aljanna na a ina take sai ka ga an yi shiru tunda zai ba ta duniya ai na ba ta duniya ai kuma ba a san a mutu kuma ana sa shiga aljanna ko ce za a shiga wallahi wa shi yasa ake son musulmi ya ringa rarrashin ransa ba mutuwa ba daɗi tabbas amma tana wa mu'minai daɗi in sun cika da imani Allah ka sa mu cika da imani kuma gashi ta zama dole bayan da aka iya inda a ce akwai wani alternative da aka ne sun nema kai a ce a ce wani da yanzu da bature yadda ya iya kere-kere na a ce ya ɗaya ƙoƙari ya kera ya rai da ya ciniki ala wani guda arba'in zai sa a firiji wana zare mana ya sa wani da ta rigima da shi na? eh da wani jizu kwashe duke ya siya ya cika da su da an ɗauke wannan a samar wannan to Allah cikin ikonsa da iyawarsa hata likitoci da suka san jikin dan adam suka san duk inda komai yake maganar rai sai Allah ya ce ba ba wanda ya sa a ci lokacin da yahuda suka zo suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa yasalunaka anir ruhi suna zuwa tambaya dangane da rai a ina yake sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qul ruhu min amri rabbi ka gaya musu rai al'amarin Allah ya shi kadai ba sa kowa a ciki ba ba wanda ya san inda yake idan da mun san inda ran me yake ba abin da ya kamata ka ringa zuwa medical check up akan shi na kamar rai da yanzu ka ga wani ake specialist na rai wani asibiti na duba rai na console yawa to to okay on call to da yanzu ka ga ana ta zuwa ana layi a ce dan ka dan karkace na eh baya tafiya daidai ka dan yi sama na ka dan yi kiba aya da to ba wanda ya san ne da kowa kuma wata ran ka je wani asibiti in an ka je ka yanki kati in likitan ya ce ne ka zo ka ce ka zo ne amma ta ranka na na a ka ce ka ka zuwa ma check up ne na rai a duba ma how perfect na ranka yake za ka ga shi ma ya dauka lalle wannan lafiyan ka ma kuwa saboda me ba wanda ya san sai Allah kaɗai al'amarin Allah ne to kaga tunda al'amarin Allah ne dole kowa ya sallama ya baro Allah eh Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana rayuwarmu ya tsare mana imanin idan mutuwar mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani duka hadisi ɗaya nake ta magana nan ya yi yawa وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بهذا به طريقا الى الجنه رواه مسلم har wa yau an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wadadi ya kama hanya ta neman ilimi wadadi ya kama hanya ta neman ilimi man salaka dariqan wanda ya kama hanya yana neman ilimi kaga daga nan zaka gane wani ilimi ake magana ai to sahalan yaltamisu fihi ilma yana neman ilimi ilimi na sanin Allah ilimi na sanin yadda zai bi dokokin Allah ba ilimi na cefa ne ba ba ilimi na zaman duniya ba kun ga ilimi na zaman duniya akwai wasu ilimai wanda suke da muhimmanci a cikin rayuwar dan adam akwai wasu kuma ba su da wani muhimmanci daman su ana yi ne na tuwo ko mutane da ba sa sa ayan su yi karatun addini za su dage su yi boko ai ba komai bane ya sa saboda duniya ne eh ana son ya samu duniya eh shi yasa za ka ga hata sharrin da suka yi mana yanzu suka sa iyaye sun yadda cewa karatun boko shi yana da amfani amma karatun addini bai da amfani wannan fa ko su faɗa ko kan su faɗa haka yake ba za ka gane haka ba sai ka kalli rayuwar yara a wajen iyayensu ta ɓangaren islamiyya shi dama islamiyya ma ana tura yaro ne don ya dame su da yaro ya yi taƙi ne kai because maza ku tafi islamiyya na yawa eh ya damu mutane ne shi ne aka ce je islamiyya amma boko fa a shirya ake ana ɓare-ɓare an ɗinka yunifom an biya kuɗi ba a latti in aka taɓa yaro a islamiyya sai a zo a cima malamin mutunci amma in an sadake shi a boko wani ayi daidai saboda ana son ya samu duniya kusan haka duk ba uba zai iya daukar naira dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ya biya wa ɗan shi makarantar boko amma da za a ce masa ga islamiyya ana biya dubu ashirin a ina yi da yawa ne da ka dinga ji yana magana wannan irin malamai ne saboda balu ɗin karatun bai kai dubu ashirin ba a wajen shi ba na? kajigo kajigo wata ja'irar mata wai malamin islamiyya da ke ɗanta ta zo tana faɗa yaya za ka da ke shi malam wannan karatun ba iyakarsa ya zama liman kaji iyakarsa kenan ba inda zai je na to waɗannan da ka gani wannan akwai maganganu masu irin wannan kuma wallahi da ita da ta furta nata ne jiyewa ba su furta ba amma haka yake a ransu bincike ya nuna mafi yawan yara da suke islam studies a university kuskure aka samu sun nemi wasu course ne ba su samu ba kamun ka ga uban da ya sa ɗansa cewa ina son ka je kai islamic studies ya shirya shi a sai wanda ya faɗi yana son ya geography ya bai samu ba yana so ya yi sciences bai samu ba sai a ce ko islamic studies ma a bashi ka gani me kai ya zauna haka eh ko a bashi wannan iyaye suke da wannan tunani kuma haka ake kuma haka ake ko da mutum ya yi gumbe faɗa ba haka yake daddaya ya faru da kai to injiwa musulma ce? oh ok ba za ka samu kuɗi ba to ta gyara wannan kirista ce wai tana tambayar sa me yasa yayi islamic studies yana musulmi kuma eh mana ga kayan samun kuɗi ga computer science shi yasa kaga kai da ji na ce ka san ilimin da manzo Allah yake magana sallallahu alaihi wa sallam to wanda ya kama hanyarsa to sahalallahu lahu bihi dariqan ila aljanna Allah zai sauke masa da wannan hanya da ya kama hanya ta masauki zuwa aljanna Allah ka ba mu وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم أسامو حديث هل ويود أبي هريرة إذا الله سكارة تبتع غريش شاء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي وجدي كلا زوا غشريا وجدي كلا متعني زوا غشريا to kana lahu min al-ajri misl ujuri man tabi'ahu yana da kwatan kwatin lada na yawan waɗanda suka bi shi la yunqasu la yanqusu zalika min ujuri sha'a kuma ba wai ladan su za a rage a bashi ba a'a bashi za a yi Allah ya takawa MPD da alheri a gunza MPD Muslim Professionals in Da'awa jiya lahadi ko jiya ne jiya lahadi mun je wani ƙauye can gaba da gwagwala da ana kiran shi fagada fagada sai ka shiga wani bayan duwatsu wani sunkuru amma abin da suka yi abin na burgewa ne na jinjina wa jinsu ne da kuma sun yi wa musulunci gata saboda abin da ya faru kirista kiristan garin suka rubuta wa npd cewa su taimaki musulman garinsu ba su da masallaci wallahi da a wajen an yi bayani cewa kiristoci su suna da an gata ne sai suka tausaya wa musulmi da ke cikinsu sai su zai su ne wayo suka san npd suka rubuta wasiƙa wasiƙa na cewa lalacin da su musulmi sun ce to su taimakawa mutanen su ba su da wajen sallah to da Allah madaukakin sarki ya kawo wasiƙan hannun masu zuciya an je an yi masallaci ya fi wannan wallahi za ka yi kabbara sai ka je ina da hotunan nan ya fi wannan sa'annan aka gina makaranta manya-manyan ajujuwa sa'annan aka gina gidan liman sa'annan aka gina asibiti siyaman na gwagwala da da ya shiga asibitin ya ce mun mamaki wannan ai aiki gwamnati ya kamata ta yi tsakan asibiti asibitin har akwai wajen da za a kwantar da mutane maza uku mata uku kun san wani abu aka gina wa sarkin garin fada fi sabilillahi aka sa masa politar kuma masallaci ko masallacin bila iyakansa ga dan cikin sa ya buna mu kyau karka ce wai gini aka yi na kauye gini ne kuma aka sa kafet mai tsada sai da ra nuna mu suna da yan uwa din na eh ai abin ne akwai taba akwai damuwa na yanzu ka sun gane cewa ashe lalle musulmi lalle musulmi yan uwan musulmi na ka ga bidiyon ko ƙwarai da gaske alhamdulillah za ka yi farin ciki da ka je abin ya yi daɗi ƙwarai da gaske na? eh Allah madaukakin sarki ya sa kuma wani abin da zai burge a wajen aka sanar cewa to da asibitin nan da bohol yau da bohol aka yi aka ce duk waɗannan facilities ne da arna da musulmi duk kowa ya zo ya more shi aka yi ta'a kuma sarkin garin musulmi eh yallai dan lokacin da aka zo aka aiki tambayar sa aka yi me za me yake so yace gaskiya shi fadan shi ne tana yoyo ya dan wani in ka gana mu aka ce to a ba ya bada fili ya ji an gina mar fada ga zaman babban sarki fada fa sosai har da kwanakon har da ofishinsa a ciki sai shi kan shi ce lalle musulunci yayi wallahi ba to ai da man da duniya ake neman shi yasa ai masu mutum kawai zai zai tara kuɗi ya basu a duniya ta fi lahira in ba haka ba ai ne da za ka yi ka nemi lahirar ka ka ji da ai tana da yawa eh Allah ya shirya da mu zai mu tsaya a nan insha Allah to amin ya ce kiristan da ya rubuta wasiƙan nan da aka yi wannan aiki alheri allah ya sa su musulunta na ce amin wannan addu'a ce mai kyau shi ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah la yu'izzu hadha din walau bi rajulin fajir shi allah yana daga ana addini ko da kafiri ma sai ya taimaki addini ai da yawa zaka ga wasu ko wanda ya jagoran su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu hanyar Madina da sayyidina Abubakar ba ma musulmi bane to shi Allah madaukakin sarki kowa bayin sa ne sai abin da ya ga dama yake eh wataƙila Allah ya san wataƙila da musulmai suka rubuto ba za su samu wannan gatan ba na eh sai Allah ya sa abun karsashi da kowa ya cewa a aya haka kuma sai kuma aka kama aiki shekara ɗaya aka yi ana gine-ginen ba wanda ya sani shu wallahi har aka zama yanzu wajen ya zama ba ma ko cikin gwagwada da babu santa irin shi na nuhun ba haka ga haɗaɗɗen abubuwa na islam a waje ɗaya ga masallaci ga makaranta ga gidan liman ga asibiti ga fadan sarki na ga gaya abin abin abin nan fagada fagada eh daga gwagwana da kasan dobi oh za ka wuce dobi eh in ka wuce dobi za ta sai wani kauye guda sai wannan fagadan alaikum salam suka zuga shi yanke zumunci eh ah wannan hadisi da muka karanta ai daidai yake wanda ya zuga wani ya yanke zumunci ai daidai da wanda ya yanke zumunci yake ai duk an ka zuga mutum ya sha giya ai daidai kan sha giya ai in mutum ya zuga wani ya zina ai ya zina ai shine magana da haka in duk ukubar da ta same shi ma za ta same shi eh ai ba a san mutum ya zama sila ta shari mutum ya zama sila ta alheri dan duk abin da aka samu shi ma zai samu wallahu a'lam Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين